ولنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جزيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مجا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة مرجوحة إلى النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ومن عمل أهل النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya haɗa mu a wannan masallaci mai albarka domin ci gaba da tafsiri na alƙur'ani mai girma wanda muna cikin suratul layl mun karanto ayoyi wajen goma sha biyu nata wanda za mu idasa sauran ayoyin tafsirin sauran ayoyin kuma baga inda dama mu shiga sura ta gaba insha Allah bayani ne ya gabata wannan sura suratul layl an rawaito cewa Abubakar radiyallahu anhu wani lokaci ya guce ya ga ana azabtar da Bilal Bilal a lokacin bawa ne bawan Umayya bin Khalaf Umayya bin Khalaf yana azabtar da Bilal dalilin ya musulunta a wata ruwaya aka ce ma ba ma bilal shi kadai bane ba bayi ne da dama dalilin sun musulunta yani ake azabtar da su abubakar radiyallahu anhu ya saye su ya intar da su lillahi ba dan komai ba ba dan yana bukatar su mishi rana ba ko makamanta ka ba dan sun taba mishi ba alkhairi wayannan bayan ko sun taba mishi ba kawai ya saye su ya intar da su domin Allah wannan shi ne sababin sabkar wannan ayar yani insha Allah yanzu za mu ci gaba da inda muka tsaya bayan da ya gabata akan sababin sabkar wannan ayar mun ga aya ta farko inda Allah maɗaukin sarki ya yi rantsuwa da dare in ya rufo da duhun shi sannan Allah ya yi rantsuwa aya ta biyu Allah ya rantsuwa da wuni in ya yaye duhun dare sannan kuma hallo Allah maɗaukin sarki ya yi rantsuwa da halitta namiji da mace da halittar dangi guda biyu da wannan halitta Allah ya rantsuwa da ita sannan kuma bayani ya riga gabata a kan yani ihtimalan rantsuwa uku ce a ƙarƙashin haka yani bayani ya riga gabata sannan Allah maɗaukin sarki ya yi rantsuwa a kan lallai ayyuka na mutane la shatta mabambantar juna ne inna sa'yakum la shatta wasu malaman tafsiri suke cewa ishara ce akan sababin sabkar aya abubakar radiyallahu anha anhu yana sayan bayi ya intar da su domin Allah saboda ana musguna musu addininsu su kuma wa'annan kafiran suna musgunawa bayi saboda sun musulunta a rayuka ne mafi mutan jira aikin abokar zuwa ga aljanna yake kaiwa aikin su zuwa ga wata yake kaiwa Allah ke sai Allah maɗaukin sarki ya bayani akan a aya ta biyar akan cewa duk wanda ya ba da dukiyar shi ya ciyar dan Allah kuma hallo ya ji tsoron Allah ya gaskata da kalma ta la ilaha illallah Allah ya dauki min alƙawarin zai sauƙaƙe mishi hanyar shiga aljanna zai sauƙaƙe mishi ayyuka na kwarai sannan kuma aya ta takwas ta yi magana akan wanda ya rowa ya ki ciyarwa da dukiyar shi a tafarkin Allah dan Allah ya ki hudda haƙƙin Allah sannan kuma hallo ya wadata ga ibadar Allah ya ki yin ibada ya yi banza da dokokin Allah kuma ya karyata da yani alhusna ya karyata da la ilaha illallah a aya ta tara a aya ta goma ya Allah ya ce ya dauki alƙawari zai sau ya mishi shi kuma hanyar shiga wuta saboda ya riga ya zabawa a kan shi wannan hanyar shiga wuta ya sa kan shi hanyar shiga wuta to za ta sauƙi a gare shi shi yasa malaman salaf suke cewa yana daga cikin sakamakon aiki mummuna in kai kaga ka samu damar yin wani aiki mummuna bayan shi aiki kyakkyawa an kai yana daga cikin sakamakon shi ga kuma wato ka samu ci gaba a wajen aiki na ke Allah ya taimaka Allah mana gam da katar da ayyuka na kwarai a aya ta goma sha ɗaya sai Allah maɗauki sarki ya yi bayani akan cewa ɗan adam wanda yake rowa da duke shi to duke shi batta amfanar da shi lokacin da ya mutu ko kuma lokacin da aka tura shi zai ta zuwa ga wata janar babu amfanar da zai shi sannan a aya ta goma sha biyu wanda akan ta muka tsaya Allah maɗaukin sarki ce wajibi ne a kanmu mun wajibta wa kanmu mu bayyana hanya ta gaskiya mu bayyana hanya ta shirya ko kuma a fassara ta biyu shi ne Allah maɗaukin sarki ya ce hanya ta shirya zuwa gare shi take kaiwa ita ce ayata inna alaina lal huda lalle tafarki na shirya yana kawowa zuwa gare mu bayani ya gabata akan bambancin fassarorin nan da suke ƙarshen wannan aya wannan kenan shine yani bayanin da ya gabata insha Allah a garatun da ya gabata ayati da muka tsaya kanta fassara bi gare ta inna alaina lal huda lalle akan mu yake mu bayyana hanya ta shirya inna alaina lal huda lalle hanya ta shirya zuwa gare mu take kawo albin duka ne bayani ya gabata kan shi za mu tashi a aya ta 13 zuwa ƙarshe insha Allah malam ya karanta mana insha Allah sai mu yi kokarin bayyana ma'anonin da suka kumsa Allah mana gamdakatar da faɗin daidai da أعوذ بالله السميع العليم وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى نعم يا إسا سيكم دقباء كرنتم أسرع إن شاء الله الله ما أكين سيكي كي تيوى وإن لنا للآخرة والأولى للي تبس نامني ملك مني كما مو مكي تصرفي مكي أبن مكا قدا ما دشي الآخرة جدا لاهرة والأولى لكما جدا دنيا الأولى نشيني دار الدنيا Allah ya ce gidan duniya da gidan lahira na wani ni nake mallaka su kuma ni nake yanda na ga dama a ciki ma'anar shi idan kana neman duniya ka neme ta a gurin Allah ubangiji madaukakin sarki idan kana neman lahira ka neme ta a gurin Allah madaukakin sarki duk mutumin da ya nemi duniya ko lahira ba a gurin Allah ba to yayi kuskure idan ka nemi lahira ba a gurin Allah ba kana jiran wani shehu ya dauke ka a cikin malama ne ya sa ka cikin aljanna da akwai matsala idan ka nemi duniya a gurin bokaye da yan tsubbo da malam boka ka bare kenan dukkanin abin da yake cikin duniya da lahira alkhairan da yake cikin duniya da lahira ka neme ta a gurin Allah madaukakin sarki wa min nasu man yaqulu rabbana ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة حسنة وقنا عذاب النار yana daga cikin addu'a wadda take jami'a wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabin rahma yake yawan yin ta rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana ya Allah ka ba mu kyakkyawa a duniya kuma Allah ka ba mu kyakkyawa a lahira ka ba mu rayuwa mai kyau ta imani a duniya ka ba mu rayuwa mai kyau ta ni'ima ta gidan aljanna a lahira wannan addu'a kakka yarda ya kasance za ka ɗaga hannu ka yi addu'a ba ƙasa da ita ba annabi muhammad sassan ya kasance a gurare da dama yana yin ta muhallin shaɗin da yake cikinta neman gidaje guda biyun za ka nema kawai wani ya ce a ni kawai a bani aljanna a bani ni'imar lahira kamar ce da duniya kakka ce a bani ni'imar duniya kamar ce da yani lahira duka guda biyun za ka haɗa shi ne ladabi shi ne cigaba wala tansa nasibaka minad duniya
ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن وأحسن كما أحسن الله إليك kada ka mance kada ka mance rabanka na duniya baicin ka roƙi lahira kuma wallo ita ma duniya ka roƙa Allah ya baka kyakkyawa Allah ya tsare ka Allah ya kiyaye ka da fitina Allah ya baka rayuwa kyakkyawa mai ni'ima wanda zaka dawwama kana bautawa Allah a ciki kuma wallo kana jin daɗin duniya yanda ya kamata sannan kuma wallo ita ma lahira kai ta addu'a wannan addu'o'in guda biyu kada mutum ya saki ya yi addu'a face ya sanya wa'annan addu'o'in guda biyu a cikin addu'o'in shi ba Allah taimaka Allah sai alkhairi wannan ayoyin sun zo a munasaba ta aikin haji shi yasa a gurare da dama a aikin haji manzon sama yana yawan yin wannan addu'a kawai da aka rawaito a gare shi na kuma lo Allah madaukakin sarki a cikin suratul nisa yake cewa nuna cewar da duniya da lahira duka a gurin shi take wanda yake bukata ya nema a gurin shi an kuma mutum ya yi sake ya ce zai nema a wani guri to ba zai same ta ba ko ya samu rudani a nan duniya ya samu wani abin da zai ruda shi ya kasance da zara da ce ake yayi asarar lahirar shi ko kuma a lahirar ya yi ta tunanin ya samu wani abu ya je ya ga ayyukan shi ka sarabin da kai a ce ya saba zamanu ma kamar kawal wani ya ce wadda ta kan kwalta daga nesa za ka daga gani kawar tafki ne alhali ba komai wani ba Allah kiyaye Allah ba ki sarki cewa man kana yuridu thawaba dunya fa inda Allah thawaba dunya wal akhirah wa kana Allah sami'an basira Allah ma ki sarki yake cewa man kana yuridu thawaba dunya dukkanin mutumin da yake son lada na duniya duk mutumin da yake son lada na duniya yake son alkhairin duniya yake son wani romo a duniya kuɗi arziki lahiya iyali ni'ima gidaje mata matsayi ka daraja ga sunan dai duka alhayyar na duniya duk wanda yake so to fa inda Allah tawaba duniya akhirah a gurin Allah yake lada na duniya a gurin Allah yake sannan kuma hallo lada na lahira a gurin Allah yake kenan duk wani alkhairi da kake so na lahira da duniya to a gurin Allah yake ka neme shi a gurin Allah madaukakin sarki shine mabin bukata shi kuma Allah madaukakin sarki wa kana Allahu sami'an basira ya kasance mai ji ne duk lokacin da ka roke shi zai saurare ka basira ya ganin ka duk lokacin da ka roke shi ya san halin da kake ciki yani musamman addu'a a irin wannan lokacin da muke ciki kaga wannan aya kawai tana mana ishara kan cewa kan mu yarda mu yi asara mu yi wa kan mu addu'o'i na alkhairi mu nema alkhairi domin mallakin Allah ne kuma tasarrufin Allah ne ya ga dama ya baka duk abin da kake bukata ka yawaita addu'a sannan addu'a ba ta taɓa zamantowa banza batta baka taɓa yin asara wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib وإذا سألك عبادي أني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون Allah madaukakin sarki ce ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan bayinka suka tambaye ni a kaina to ka ce ni a kusa yake ujibu da'watar da'i ga gari ina amsa addu'an mai addu'a daga ya kiraye kada ka taba tunani wai ina ta addu'a ina ta addu'a ta ki amsuwa wallahi ta amsu kai ne baka sani ba saboda wanda kake tam- tambaya wanda kake roƙo Allah ne wanda yake ya san komai da komai naka ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latif al-khabir ya san me ke me ke gyara ka ya san me amfanin ka za ta iya ka roki wani abu he Allah ya hana ka shi ya baka abin da ya alkhairi a gare shi za ta iya ka roki wani abu he Allah ya ga da akwai wata musiba tana neman samun ka sai ya ture maka wannan musibar dalilin addu'a ka in dai kai addu'a da kiyayewa da ladabin tabatta ta ohada a ƙasa ko mutum mene ake bukata lokacin da za ka yi addu'a kada ka sa shakka ka daga hannu ka daga cewa ya Allah maɗaukin sarki ina roƙonka ya Allah Allah kamar da gamdakatar in samu aiki na kwarai wanda zan ci halakina ka ambata aikin kuma ka cika asibabin ba ka zauna ba ba kai ba karatu kai ko birebe maka da kuma ka dinga addu'a Allah baka aikin da sai masu lisans ake ɗauka da akwai matsala yayin kai ma baka biyo ba ba baka biyo ba hanya kenan he ka tashi manzala ta yi ihris ala ma yanfa'uka kai kokari ka dage kai abin da zai amfane ka karatu kai in aiki kake so wanda da masu karatu ake bada in na karhi ne ka koyi karhi yadda zaka iya yin aiki in dutse ne ka wasa shi koya yake in an dauke ka yin ayyuka na hatsar rakuma da rami da sauransu ko makamanta haka ayyuka da ƙari in kasuwanci ne ka koyi kasuwanci ka je wani mai ɗan kasuwa ya dinga koya ma kasuwanci yana baka tsaro kana bibiya a hankali ka kiyaye amana tabbas Allah zai kama ma ka koya ihris ala ma yanfa'uka kai kokari ka yi dage ka tashi da abin da zai amfane ka wasta'in billah baitin ka dage da abin da zai amfane ka to marhala ta addu'a sai ka nemi taimakon Allah to amma da dama mutane buga bai tashi ba da sababi kuma hallo kawai irin yadda za ga mutum lokacin jaraba ta yi shi bai yi ba karatu bai karanta kuma ba da ya ce na dogara da Allah addu'a zan yi kai da kuma matsala da kuma matsala kenan ka yi karatu domin zai amfani ka haka matsala ya ce sai ka nemi taimakon Allah Allah taimaka kenan wannan shine mutum ya kai wa bukatun shi zuwa ga Allah maɗaukin sarki uzibu da'wata da'i za du'an falyastajibu li to a amsa kiran Allah ma'anar shi yana daga cikin ladabi na addu'a ka yi kokari ka yi wa Allah biyayya da da'a ka amsa kiran Allah ka dinga yin ayyuka na kware yana daga cikin ladabi na amsa ababen da suke sa addu'a ka ta kasance a masa falyastajibu li wal yu'minu bi sannan kuma haqqaqa imani haƙaƙa imani da wajen am ka kyautata imaninka da Allah maɗaukakin sarki sannan kuma wannan addu'ar da kake yi ka yi imani Allah maɗaukakin sarki zai amsa ma kada ka dinga addu'a zuciyarka a gafare kana addu'a rabbana atina amma a zuciyarka kana tunanin wani film ko makamantan haka ko kana tunanin zuwa shan shayi ko kana tunanin zuwa balo ko makamantan haka Allah bayya amsa addu'a daga zuci daga bawan da zuciyar shi ta gafala da wannan addu'a na harko kada ka yi gafala sannan kuma lo na biyu kada ka dinga shakka shin Allah ya iya amsa mu ko bai iya amsa mu anya kwa yaya za ya samu ka roki Allah Allah ma dauke sarki ina roƙon ya Allah na yi karatu na haraka kwanta ba ina so ya Allah ma dauke sarki Allah ka bani aiki kaza kai yakinan Allah zai biya ma wannan aiki zai biya ma wannan bukata kada ka dinga shakka kana kokonto wannan shi ne dan ishara da ya kasance kenan ne wannan aya tana nuna cewa gidan lahira da gidan duniya duka na Allah ne haka kuma in zaka tambayi in zaka yi roko aljanna ni'ima aljanna manzo Allah sai ce kai himma haliya ka nemi yani al-firdaus al-ala aljanna madaukakiya wadah wannan shi ne shi ne Allah maɗaukin sai ke ce wa inna lana lalle namu ne mulkan wa tasarrufan lal'akira gidan lahira yani lamun innan da ta shiga akan al'akira lamun in ce ta ta'kidi tabbas gidan lahira namu ne kenan lahira gabaki ɗayan da ta Allah ne wa ɗaukin sarki sannan kuma hallo wal'ula da kuma gidan duniya duka na Allah ne mulki ne na Allah shi dama gidan lahira yani malamai suke cewa lahira tana farawa yani farawa umum ta wajen gabaki ɗin mutane da mahsha da ta da mutane daga kaburukansu sannan kuma hallo da ana samun faruwa fardiyyar duk mutumin da ya mutu a kakkamata ya mutu rayuwar shi rayuwa ce ta yanki na lahira rayuwar banza kenan sannan kuma da yake suna gidan duniya duka na Allah da ɗauke sarki Allah ya taimaka Allah sai alkhairi kira wannan kawai tana mana ishadi akan mu mai da hankali akan addu'a sai Allah madaukin sarki baitin ya faɗa haka duniya da lahira mulkin Allah ne maɗaukakin sarki kenan duk wanda ya aiki na kwarai Allah zai saka ka mishi sai Allah maɗaukakin sarki ce fa anzartukum naran talazza ina muku gargadi akan ku kiyaye kada ku yi aikin da zai kai ku zuwa ga wata wuta wannan wuta wada talazza tana haɓaɓɓaka tana ci tana raɓaɓɓaka ta huru wanda Allah maɗaukin sarki ya ba mu labarin da mai ake hura ta da duwatsu da mutane ya ayyuhal lazina amanu ya ayyuhal lazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijaratu 'alayha malaa'ikatun ghilazun mushidad لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون نعم أنا كيسا وانا وتر يعني دا دوار وصو دا متاني dutse shi ne makamin da ake isa wannan wutar kuma wutar wanda ya zo a hadisi mazara su ke cewa wuta aka hura ta aida aka wajen shekara dubu ana hura ta ta koma ja daga ja kuma aka ƙara wata dubu aka hura ta ta koma bula daga nan aka ƙara yin dubu aka hura ta ta koma baka lit wutar jahannama baka ce lit dilin dilin wutar jahannama baka ce lit dilin dilin shine Allah ya ce fa anzartukum ina muku gargadi ku kiyaye kanku tsamar da kanku kada ku yi aikin da zai kai ku zuwa ga wuta naran ya kawo ta na kira don ƙara tsoratarwa akan cewa abu ne mai tsoro talazza wadda take tarabbaka asali na kalma ta talazza talazza asalinta shine ta talazza tana harabbaka sai aka gore koye kore ta'un da da ko qira'a da da ko ta qira'a da tazo da ta talazza fa anzartukum naran tatalazza da akwai qira'a da tazo a haka shine yani malaman tafsir suke cewa Allah maɗaukin sarki ya tsawata ma in makka mushrikan makka na lokacin manzo sama lokacin da suke azabtar da mumunai suke azabtar da musulmai tun ba ma ba masu rauni daga ciki kawai irin su bilal bayi wanda ake azabta su ake munana musu mu'amala dalilin sun yi imani to ana musu gargadin cewa su kiyaye kansu daga shiga wannan wutar haka duk wanda yake tutatawa mumuni makoman shi mutacci Allah ke fa an zarta kun naran talabba wuta wannan kalmar yanda ta zo manzalar sama ya kasance wani lokaci yana yin hutuba kawai yadda imam ahmad ya rawato a hadisi nu'man bin bashir nu'man bin bashir yake cewa sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin hutuba wani lokaci a lokacin yana yin hutuba yake cewa an zartukumun nar an zartukumun nar an zartukumun nar ya waɗe sau uku ya ce ya kumu munai ina gargaɗinku daga wuta ina gargaɗinku daga wuta ina gargaɗinku daga wuta ina gargaɗi ku nesa ayyukan da zai kai ku zuwa ga wuta yani nafsun wannan kalma kenan ma'anar shi gargaɗi daga shiga wuta ba he kafirai ba han musulmi mummunai ana musu gargaɗi a kan su kiyaye kansu da ayyukan da zai kai su zuwa ga wuta Allah kiyaye kamar yadda kuma ayat da maka riga maka gabata ya ayyuka lazina amanu ko anfusakum ku tsame kawunan ku ya ku mummunai wa ahlikum da kuma iyalan ku daga shiga wuta ku tashi ku yi aiki da kwarai ku tashi ku kiyaye tarbiyyar gidanku ku tashi ku lura da tabi'u kyakkyawa sannan nu'man bin bashir din dai ya rawaito mana hadisi wanda muttafaqun alaihi ne imam bukhari da imam muslim suka rawaito wannan hadisin nu'man bin bashir yake cewa manzon Allah sa sama yace inna ahwana ahlin nari azaban man lahu shirakani wa na'lani wa shirakani min nari mafi kaskancin azaba a wutar jahannama wanda ya shiga wutar jahannama wanda yake karshe wajen azaba ta wutar jahannama wanda shine karshen azaba a azaba shi mai sauki ce inna ahwana ahlin nari azaban mafi kaskancin azaba karamcin azaba a mutanen da suke cikin wuta shine mallahu na alami shine wanda za a mishi takalmi guda biyu na wuta azaba ce kawai za a mishi da takalmin wuta takalmi guda biyu na wuta wa shiraka ne takalmin nan suna da hanci kawai silifas manzala ce yagli minhuma dimaguhu kama yagli mirjalu dalilin wannan takalmin guda biyu da aka mishi na wuta kwakwalwar shi za ta dinga rababbaka da wuta yadda daga wannan takalma tun daga ƙasa wannan takalma guda biyu da aka sa mishi na wuta za su dinga cin jikin shi har ya kai kwakwalwar shi tana rababbaka mazala ce kama ya gulil mirjalu kamar yadda tukunya za ta dinga rababbaka in an daho ruwa ko an daho na abu a ciki haka shine mafi kaskancin azaba wata jahannama manzala ce ma yara anna ahadan ashaddu minhu azaban shi a ganin shi babu wanda ya yi shi tsananin azaba amma ko shi ne mafi kaskancin azaba da mutum da nika ce a mu inda a shiga aljanna daga baya babu wani mu shiga wuta to wannan shi ne mafi kaskancin allah kiyar wannan shi ne mafi kaskancin azaba daga wani ya ce a tun da dai aƙida lahiya lau wai mu je mu yi da abin da muke so in dai daga baya a shiga aljanna to mu je mu yi ɓaran-ɓaran ba to wannan shi ne mafi kaskancin azaba a mutanen da suke cikin wuta Allah ke manzala ce shi yana ganin ya yi kowane ɗan wuta azaba shi kuma alhali yani shi ne mafi ƙasƙancin azaba mafi ƙarancin azaba Allah ke wuta wa musiba ce kaga mutane na ce mashi wuta ya dinga cewa kai da labin labari tatsuniya ce ko kuma yani ya taya za a Allah da ya halice ya halice mu yana jin tausayin mu kuma ya samu cikin wuta muna samu bukatu sauransu za a ga mutum duka shaidan yana zo mishi da irin wannan tunanin wallahi wannan labarin labarin ne na yakini gaskiya ne kuma zai kasance kuma zai tabbata Allah kiyaye Allah ba mu gamdakatar da dama akan mu yi aiki na kwarai don mu shiga aljanna kuma Allah nisantar da mu da ayyuka duka da za su iya kai mu zuwa ga wuta Allah kiyaye shine Allah ce fa anzartukum naran talaza ina muku gargadi al-inzaru shine a wa mutum gargadi akan ya bar aikin da zai kai shi zuwa ga azaba al'inza shi ne a tahuf a tsoratar da mutum akan ya bar aikin da zai iya kai shi zuwa ga yani wuta na ran talaba ina muku gargadin cewa ku kiyaye kanku da shiga wutar da talaba wadda take tana rababbaka shi ne yani Allah ya maɗauki sarki ya yi ci gaba da ba mu bayani a kan wane ne zai shiga wannan wuta zai shiga wuta kala biyu ne shiga wuta kala biyu ne da ko wanda zai shiga wuta zai dawoma a kan a cikin wuta har abada ba shi ba hutuwa shi ne dukkanin mutumin da yake da matsala a aƙida dukkanin mutumin da yake kafiri ne ko mushriki ne wannan kafirin ko mushriki ko da yana amsa sunan musulunci amma aikin shi irin aikin kafirai ne aqida shi aqida kafirai ne ya warware musulunci shi ya yi ridda wannan kafirin ko da awa ɗaya ta rage mishi mutuwa ya zamto ya yi ridda ya zamto mushriki wannan shiga shi da wama ce الله ما أوكي سكيتا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إنه من يشرك إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار ومأواه النار wanda ya shirka ga Allah maɗauki sarki Allah ya haramta mishi shiga aljanna makomashi wuta to kaga wannan kadai ya isa mutum ya kama jiki ya nisanta da yani ayyuka na mushrikai ya nisanta da hada zuwa ga shirka da ko kuma lo shiga aljanna ta wanda mutum zai shiga a yi mishi azaba daidai gwagwadon zunubin shi a hudda shi shine duk wanda yake da aqida kyakkyawa yake da imani daidai gwagwadon miskala zarra ba shi da goma wuta yake da imani kyakkyawa ya yi barnama ya yi ayyuka wanda ya an kai shi ya mushi azaba da ya gurgudan laihin shi ya a hudda shi wani kuma ana cikin mushi azaba laihin ma bai ida kankarewa ba amma ya mushi ceto ya samu shafa'a amma mu yi kokarin mu yi addu'a kada mutum ya ce a shiga ne wuta wallahi shiga wata matsala a yi ta yin addu'a Allah ya sanya mu aljanna a dage da ayyuka na kwarai Allah ya taimaka Allah ya taimaka na'am sai Allah madaukakin sarki ya ce baitin ya yi gargadi akan shiga wuta akan yani ayyukan da zai kai mutum zuwa ga wuta shi da Allah ya ce wannan wutar la yaslaha illa al-ashqa la yaslaha illa al-ashqa bayya shiga cikin wannan wutar sai al'ashka matsiyaci wanda ba shi da rabo a aljanna al'ashka shine wanda yake kafin wanda matsiyacin duniya da lahira wanda bai da alkhairi a lahira bai da koda domin kafiri ne mushriki ne nan in mun lura kenan an kore wanda mumuni ne ya yi aiki na kwarai wanda musulmi ne ya yi aiki na kwarai an kore shiga wuta shi yasa malamai suke cewa la yaslaha ay la yadkhuluha illa la yadkhuluha dukhulan mu'abbadan illa al-ashqa bayya shiga cikin wannan wutar ta hanyar shiga ta dawwama sai al'ashka wanda yake mai yake suna kafiri nan la yaslaha as-salyu ko kuma as-salyu shine ka kuna wuta a dandana kuna wuta kenan bayya dandana kuna wuta dandana kuna wuta na dawwama na dawwama sai al'ashka wanda yake kafiri ne ga Allah madaukakin sarki shine ma yace la yadkhuluha lil khuludi bayya shiga cikin wuta domin dawama a cikinta wala ya zuku sa'araha illa al-kafir shaqi sai kafir wanda yake shaqi wanda bai da alkhairin duniya da lahira wadah sannan ya Allah maukin sarki kamar kai tambaya to wane ne wannan al-ashqa inna sai Allah maukin sarki zai fassara ta mana wane ne al-ashqa wani ayyuka ne yake ya Allah kiyaye kina wannan shine anan ayan nan tana nin bayani ne dai akan shiga wuta na dawwama wadah amma shiga wuta mu'akkatan shi kuma a wasu guraren dama zan maskawar da mai ishara a kansu shi ne allah maɗauki sarki ya ce illal ashka shi ne mazalar allah maɗauki sarki ya fasarta mana al'ashka ya ce alladi kazzaba wata wannan a wannan yana daga cikin misali na tafsirin ƙura'an bil ƙura'an al-ƙura'an ne hudu abu kana buƙata ka san meye ma'anar shi al'ashka wane ne wane ne al'ashka kai tsaye ga amsar nan allazi kazzaba wa tawalla wanda ya ƙaryata kuma ya juya ya ƙaryata manzon Allah ya ƙaryata alqur'ani ya ƙaryata wahayi wa tawalla ya juya ya bar imani ya bar ibada ya kida Allah ba dauke sai kaga wannan kafiri ne kaza shine al-ashqa kenan al-ashqa ya zaka fasarta al-ashqa ash-shaqiyyu shine kafir wadah allazi kazzaba shine wanda ya ƙaryata manzanni kenan an a wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine wanda ya ƙaryata da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tawalla wa a'rada an al-iman kuma ya bujirce ya ƙin imani ya ƙi bauta Allah madaukakin sarki ya ƙi bin tafarkin mu'mini wannan shine al-ashqa Allah ke Allah karba mu da ƙaryata addinin Allah sanan kuma da mun ce yan uwa ƙaryata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana ta haƙaƙuwa kulliyan au juz'iyyan qaryata annabi kulliyan ne ka qaryata shi gabaki ɗaya ka ce baka yi ba imani da shi ko kuma juz'iyyan ne ka qaryata wasu ababen da ya wuce masala sun ya bada labari da dama a hadisai kawai yanda ake shiga cikin ma'aifa ma'aifa a tura mala'ika ya rubuta shaqiyyun aw sa'idun da kuma makamantan haka da azabar kabari da makamantan haka mutum ya ce ce ya karyata kaga wannan kafiri ne shi yasa mutum yan kalakato suke karyata hadisan manzo Allah sama da makamantan haka matsala ne kabi sallah da akwai suna da matsala a usulin iman musuluncin su ma rawa yake babu tabbas suna da musulmi babu babu tabbas suna ta za ka bi sallah kuma anan garin da akwai su a cikin da yawa shi yasa mutum ya kiyaye ba kowane masallaci ba za ka yani handa ma ka je kai sallah daman masallaci ya yi tsaye da sallah to za ta iya kaza ta ana tsaye sallah lahiya da alhali kuma yin kalin kato haka da akwai matsala Allah ke saboda sun karyata da hadisan manzo Allah sa sama gabaki da sun karyata da dukkan sun karyata dukkanin malamai na musulunci Allah ke kina wannan shine karyata manzo ko kulliyan ka karyata komai na annabi wanda ya zo shi ka yi iman da shi ko kuma juz'iyyan ka karyata wani hadisi ko makamantan haka shine babban kuskure Allah ke sai kuma yani wanda kuma Allah maɗaukin sarki zai ne santar da shi daga shiga wutar jahannama wanda kuma makomashi aljanna za mu ji labarin shi insha Allah
وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى
wannan ayoyin da za mu ji har zuwa ƙarshe duk da sura ya zo a ruwaya kan cewa surar gabaki ɗaya ce ma ta sauko a kan kissar abubakar radiyallahu anhu da ya sayi bilal ya inta shi a lokacin da ake azabta shi wadda sannan kuma nan ayoyin wanda mala ya karanto mana yanzu har zuwa ƙarshen sura wannan suna ƙara ibrazin hakikanin abin da ya kasance na abubakar radiyallahu anhu da yake sayan bayu masu rauni wanda ake azabta musu da azabta su dalilin musulunci su sai ya inta su da Allah daga cikin su bila radiyallahu anhu shi na Allah bakin sarki ce wa sayujannabu hal atqa da sannu al atqa mai yawan tsoron Allah zai nisanci shiga wata jahannama kenan matukar kana yin rukun da tsoron Allah da sannu za ka zanto ba kai ba shiga aljanna ba kai ba shiga wuta in dai kana rukun da tsoron Allah da sannu za ka zanto ba kai ba shiga wuta wa man zuhdiha anin nari wa udkhila janna faqad faz duk wanda aka nisantar da shi daga wuta daga shiga wuta aka sanya shi aljanna ya tsira rabauta duniya da lahira kenan shine wa sayyidannabuha al-atqa wa sayyidannabuha al-atqa mai tsoron Allah da sannu zai nisanta daga shiga wuta.
وتلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا الله madaukakin sarki yace wannan ma aljanna da bayani ya riga ya gabata akanta nurithuha man kana taqiya Allah yace muna gadawa mai tsoron Allah dan aljanna mai tsoron Allah ne gurare da dama zaka ji Allah mauki sai ya ce iddat lil muttaqin baitin ya hadi aljanna ya ce an tanade ta ga masu tsoron Allah dan hako in kana son shiga aljanna wallahi ka yi riko da tsoron Allah inna lil muttaqin 'inda rabbihim jannatin na'im na'am Allah mauki sarki yake cewa masu tsoron Allah suna da a gurin ubangiji su je aljanna ta ni'ima jannat aljannoni na ni'ima ba ma aljanna ne ba ولمن خاف مقامه ولمن خاف مقام ربه جنتان wanda ya ji tsoron ayuwa gaban ubangiji shi tsaya aiki na kwari yana da aljanna guda biyu kuma kaga a wani guri an ce aljannat aljannoni to wannan an tana damar mutumin da yake jin tsoron Allah da haka tsoron Allah shine sarƙar da za ta zaka zuwa ga aljanna tsoron Allah shine kariya wanda zai kare ka daga shiga wuta shi yasa at-taqwa asalin kalma na at-taqwa ma yana da alaka da wiqaya wiqaya garkuwa junna shine zai kasance garkuwa ne da gare ka daga yani shiga wuta zai kare ka daga shiga wuta kuma wannan azumi da aka sharanta mana wanda muke yin shi alhamdulillah wannan azumin babban abin da yake ta sawa bayi shine yana so sa su su zamto masu tsoron Allah ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun Allah madaukakin sarki yace ya ya kuma mu dai Allah ya wajibta muku azumi kawai yanda wajibta al'ummun da suke gabanin saboda me yasa aka wajibta muku la'allakum tattaqun dan ku samu tsoron Allah tabbas in kun yi shi akan kiyaye dokokin shi za ku samu tsoron Allah kenan wannan tsoron Allah shine yake kaiwa zuwa aljanna to wannan ayoyin duk da suna magana ne akan Abubakar radiyallahu anhu amma malamai tafsiri suke cewa da malaman usul fiqh al-ibratu bi umumin lafzi la bi khusus sabab wannan kaida mun sha mun taba ganinta malamai tafsiri suke cewa idan aya ta sabko akan wani sababi muayyan ayat tana da lafazi a tana iya daukar jama'a da yawa sannan kuma hallo ta ta sako ne akan wani kissa muayyana to ta dauki wannan kissa sannan kuma hallo za a lura da lafazinta za a bude ma'anata duk wanda ya aiki na kwarai in tana magana ne akan aiki na kwarai ya shiga ciki wanda ya aiki mummuna in tana magana akan aiki mummuna ya shiga ciki kina wannan shine ka'idar da suka sa kaga nan gurin al-atqa shine abubakar radiyallahu anhu ta lura da sababin nuzul amma kuma al-atqa duk wani wanda ya aiki na kwarai ya shiga ƙarshen ta haka malamin tafsir suke wadi wasai jannaba al-atqa da sannu mai tsoron Allah zai nesan Allah zai nesan tashi daga shiga mai yake suna wuta jahannama shine wasayab'udu anin nari الأتقى التقي النقي المبالغ في اجتناب الشرك والمعاصي ne yasa aka ce al'atka shi ne almubalig fi attaqwa wanda ya kai makura wajen tsoron Allah maɗaukin sarki sai Allah maɗaukin sarki zai haɗi wasu daga cikin siffofi na mai tsoron Allah wannan shi ne Allah maɗaukin sarki yake cewa alladhi yukti malahu ya tazakka shi ne wanda yake ba da duke shi domin ya samu tsarkaka don ya tsarkake zuciyar shi don ya tsarkake kan shi don ya tsarkake mai yake suna ayyukan shi yana yin sadaka yana yin kyauta yana yin ayyuka na alkhairi duke shi allazi yu'ti wanda yake bada duke shi malahu yake bada duke shi ya tazakka ay likai ya tafahhar ay allazi yunfiqu malahu fi wujuhi alkhairi liyuzakki nafsahu wa malahu wanda yake ciyarwa a da hanyoyi na alkhairi a wajen daga addinin Allah yake wajen kamawa bayan Allah maɗauki sarki wajen hudda haƙƙoƙin Allah liyuzaki nafsahu wa malahu don ya tsarkake kanshi da duke shi wanda sanin kowa ne sadaka da kyauta da zakka da ciyar da dukiya a tafarkin Allah da taimakawa bayi da agaza bayi wannan suna tsarkake ita wannan dukiyar kuma suna tsarkake ran mutum Allah maɗauki sarki yake faɗi a munasaba ta zakka a cikin surata tauba Allah maɗauki sarki ta khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanan lahum Allah maɗauki sarki ta khudh min amwalihim ka amsa daga cikin dukiyarsu zakka a amshi zakka daga cikin dukiyar masu dukiya wannan akan zakka take amma kuma tana daukan duk wata sadaka tana daukan wannan ma'anar tutahhiruhum wanda za ta tsarkake su ta tsarkake musu rai wato zakkihim biya kuma za ta tsarkake musu dukiyar su wa salli alaihim sannan kuma lokai musu addu'a yani lokacin da kake hujja sadaka kake bada kyauta hatta da inda akwai mutanen da suke makwabtanka da abokan kasuwancinka inda akwai mai kamban baka baya yarda bai maka gurin wata matsala saboda ya san kana bashi amma baka bashi kullum jira yake wani musiba wata bala'i ta hauka to kaga ta wannan bangaren ba kuma kambun baka al'ainu haqqu gaskiya ne zai iya wa kanshi ba yadda kan mun bakan ya kasu gida biyu da akwai na fitra wanda a ɗabi'ance mutum Allah yake halitta shi da shi wanda har zai iya waka shi ma bai sani da akwai kambun baka na iktisabi wanda yau da gobe ne mummunar zuciya da mutum yake da da hassada da yake da kawai ya samu kambun baka shi yasa Allah hassada musiba ce hasada musiba ce kakka yarda ka dinga hasada wallahi za ka bata zuciyarka ka kai har ya kasance kana da sifata kan bambaka Allah ke to wannan kadai ya ishe ka ishara kan cewa lallai du mai yake suna sadaka da kyautatawa da agazawa da ciyarwa ta farkin Allah yana yani kiyaye zuciya yana yana tsarkake dukiya sannan kuma hallo yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat Allah yana yani tattalan sadaka yana ƙara yanewa sadaka albarka in mutum ya ba da sadaka allah maɗaukin sarki zai riki wannan sadakar tashi da hannun dama ya yi ta renon ta haske ta girma wannan kin shi ne ke yani wajen sadaka kaga sai abubakar radiyallahu anhu duke shi da yake ciyarwa tun lokacin da ya musulunta yana daga cikin farkon wanda ya musulunta a cikin dattijai duk wani dattijo da ka sani babu wanda ya riga abubakar radiyallahu anhu musulunta kuma Allah ya bashi dukiya tun da ya musulunta yake taimakawa addinin Allah da'awa gidan manzo Allah sama abinda ake bukata a da'awa abinda ake bukata a gidan manzo Allah sama abinda ake bukata a hijira abinda ake bukata bayan an yi hijira kullun rayuwar shi ta tai akan yani ciyarwa da agazawa addini minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu Allah alayhi فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا da akwai mazaje daga cikin yani mazaje da akwai mumunai wanda sun riga sun gabata yani samu irin su he da gaske dan haka ya kamata a yi kokari da su Allah ya taimaka a yi ƙoƙarin koyi da wannan mazajen shi ne Allah maɗauki sarki ke cewa allazi yuti malahu ya tazakka shi ne wanda yake ba da dukiyar shi domin ya tsarkaka ya tsarkake kanshi ya tsarkake dukiyar shi sannan yana ba da dukiyar ba dan an taɓa mishi wani abu ba ba in an taɓa kyautata mishi ba yana bada ne dan Allah ba dan wannan mutumin ya taɓa kai ta mishi ba ni ma in maka ba dan kuma hallo yana jiran a yabe shi ba la riya'an wala sum'atan wala li ni'matin sabiqa alayhi ba dan ne ba ba dan in ya bada ba a gani a yabe shi ji dadi ba dan sum'a ba in ya bada ya zo ya dinga ba labari ya ce na bada na yi kaza na yi kaza a yabe shi ba dan ni'ima sabiqa ba wannan wanda ya ba ya taba cotata mishi ya taba agaza mishi yanzu ya ba shi ba dan wannan ba Bilal lokacin da Abubakar radiyallahu anhu ya sayi Bilal ya intar da shi bai da komai bawa ne bai taba ba Abubakar wani abu bai taba ba Abubakar wani abu da sauran bayin da yake saya amma an rawaito a ruwaya ma'aifi shi ke cewa kai ka zo kai ta sayan bayi kana intawa ina ma ka dinga sayan bayin masu ƙarfi wanda in ka inta suka zamto bayi suna da ƙarfin da in haɗa ka taro za su iya kare ma baban shi ke mushi tsiya lokacin bai musulunta ba ya ce ya za ka dinga sayan bayi masu rauni ka dinga inta su ka dinga sayan masu ƙarfi jigajigai samudawa wanda in ka inta su duk da aka samu matsala za a yi yaƙi ko makamanta haka za su iya kare maka sai ya ce yana yi ne don Allah don imanin nasu da suke da domin karfa addinin Allah maɗaukin sarki arzai Allah abubakar shi ne Allah maɗaukin sarki lokacin da yake sayan bayi yana inta su daga cikin su kuma Allah ya sayi bilal ya inta su ya suka ce ya yi haka ne don wannan bayan sun taba mushi wata ni'ima sun taba agaza mushi sun taba mushi wani abu ramawa ce ko kuma bilal ya taba mushi wani abu ramawa ce kan mu mance bilal ko ko daga baya zamu bada wata kissa insha Allah mu dan akharata kada ta dauke mu insha Allah wa mali ahadin Allah madaukin sarki ce wa mali ahadin babu wani daga cikin wanda yake wa alkhairi inda wanda yake da min ni'mati yake da ni'ima a gurin shi tujza ya he mishi wannan ya ciyar dan Allah ya ciyar da duke shi dan ya sakauta mishi babu wani wanda yake da ni'ima a kan shi a da shi yasa ya mishi alkhairi dan ya sakauta mishi yani yayi ne dan Allah shi na zama wajen sarki ya kore ya ce wa mali ahadin babu wani wanda indahu min ni'ima wanda yake da ni'ima a gurin shi a da ya mishi ni'ima ya agaza mishi ya mishi alkhairi tujza yayi haka domin ya saka wata mishi inna ma yayi ne dan Allah shi na zama wajen sarki ya ce illa ibtigha'a wajhi rabbil ala inna ma yayi haka kadai domin nufatar huskar ubangiji shi a madaukakin sarki dan kaga illa ibtigha'a sai yani kokarin fuskanta huska ubangijin shi domin ya samu ladan Allah ya sami yardar Allah maɗaukin sarki a nan da akwai isbati na siffa ta waje lirrab tabbatar da huska ga Allah maɗaukin sarki kawai ya ce ta za ku ce Allah yana da huska Allah ya ce yana da huska a cikin alkur'ani manzan Allah ya tabbatar sannan kuma an karanta wa sahabbai manzan Allah ya karanta wa sahabbai ya bayyana wa sahabbai amma ba su yi inkari ba kuma ba su tambaya ba wace irin huska kuma yau ka yi ka baka yin kare ko kuma ka yi mai tambaya wace irin huska ce ka zaka tambaya shi yasa ka'ida ta malamai yanda sahabbai suka kasance game da ayoyi na siffofin Allah kai ma ka kasance ka ji ka san me ma'anar dai huska yaya take yaya hakikanin ta yake baka sani ba tambaya akan yaya hakikanin ta yake malamai suka ce bid'a ce kayi kire a cikin addini shi yasa yana daga cikin asarin da ake rawaita daga Imam Malik wani da ya zo tambaye shi Allah yana ce Ar-Rahman ala arshi sa Allah ya daidaita akan arshi yaya Allah ya daidaita sai Imam Malik ya bashi amsa ya ce al-istiwa'u ma'lum daidaita sananne ne ka san me ma'anar Allah ya daidaita akan al-arshi iya haka ka sani wal kayfu majhul yaya ya daidaita babu wanda ya sani wasu alu an bid'a tambaya akan yaya Allah da ta bid'a ne sai malamai suke ce a lokacin yayi umarni da a huta shi daga majalis kaga wannan shine aqida da ake so shi yasa babu na asma wa sifat haqqaqa tauhidi ba ko kawai ka kiyaye ba baka hutawa sai Allah haka ka tauhidi baitin ka yarda da samuwar Allah da akwai Allah din da akwai wanda suke inkarin babu Allah sai kuma hallo bai ka zo ka yarda da Allah maɗaukin sarki shi halitta halittu shi yake juya lamurruka na duniya gabaki da shi yake arzika bayi shi yake kashewa shi yake rayawa wannan tauhidin rububiyya sannan kuma zo ka zo ka yarda da tauhidin uluhiyya Allah kaɗai zaka bautawa da dukkanin dangi na ibada sannan kuma da akwai tauhidi na al-asma wa sifat Allah yana da sunaye da sifofi wannan sunayen nashi الحسنى ككاواني غبا كده ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها kuma daga cikin asma'ul husna da yawa ne amma da akwai gomiya tara da tara duk wanda ya hardace su dan aljanna amma ba iyaka su gomiya tara da tara bane ba suna da yawa sannan yana da asifat al-ulya wa lahu al-mathal ala yana sifofi madaukaka ma'anar shi sunayen shi kyakkyawa ne babu mummuna a ciki sannan kuma mai siffofin shi maɗaukaka ne sun sha bambam da siffofin bayi ko da an samu wajen suna an samu ishtiraki amma al-ishtiraku fil ism la yastalzimu minhu al-ishtiraku fil musamma a samu suna ɗaya ba shi yake nuna cewa ba wanda aka sawa sunan dukansu ɗaya ne yanzu ga an samu ahmad a unguwan mai amfan kaga yani tawala da an samu Ahmad shi yake nuna cewa Ahmad in tawala da Ahmad in mar anfa jiki ɗaya ne amma sunan da an samu ishtiraki to shine al-ishtiraku fil ism la yastalzimu minhu al-ishtirak fil musamma to kenan kaga wannan wannan babin yana da yani hatsari shi yasa a bangaren tafsiri babban inda ake samun matsaloli da tawafan tafsirai da dama da akwai tawuli a bangaren al'asma wa sifat da tawafan tafsirai da dama to shi yasa duk lokacin da ake tafsirin alkur'ani yana daga cikin malamai suke cewa yana daga cikin wajibi malamin da yake tafsirin alkur'ani zai in ya wuce suna da sifa ta Allah ya yi ƙoƙarin yin ishara a kan wannan nukta saboda a ɓangaren ilimin nan ana samun matsaloli da dama yanzu ga wasu ɗin suka zo illabti za a wajen rabin ala ya ce sai domin neman samun lada he ya huce kuma hado ba ya bayyana ba sifa hamma ya kasance ɗalibin da bai san ba mai ma'anar waje ya ce anan ba muska wace da littafan tafasir da dama da akwai wannan tawil din daga cikinsu da akwai irin su jalalain littafan ba ne sa ba littafan da mafi yawan littafan da muke amfani da su ana samun ɗaya ko da kuma hallo su ba sa tawili amma kuma hallo ba sa tsaya su bayyana al'asma wasu sifat almihim da mutum ya yi takatsantsan a bangaren littafin tafsir kinan ya yi haka ne in labtiga a wajen rabin ala sai domin nifatar huska ubangiji shi domin ya samu lada makwarashi shi ne ya sami yarda allah ma'auki sarki wala saufa yarda allah ya ɗauki alƙawar ya ce da sannu zai yarda allah zai bashi ni'ima a duniya da lahira hasiya kuma allah ya bashi ni'ima a duniyar da lahira haye da yarda abubakar radiyallahu anhu da kuma duk wanda ya koyi da shi a wajen aiki abubakar radiyallahu anhu yana da matsayi masu girman gaske a nan duniya ya samu matsayi shine farkon khalifin annabi muhammad annabi rahman wannan matsayin kadai a ce ka same shi ya ishe ka mafkar shine wanda farkon khalifan manzo Allah bayan manzana sun ya rasu abinda sahabbai suka fara yi shine suka haɗu suka ɗora wane ne shugaban musulmi abubakar radiyallahu anhu dukkansu suka haɗu akan shi za su ɗora sannan manzana ya yi ta ishara ya yi ta ishara akan cewa abubakar shi ne wazirin shi sannan manzana san an tambaye shi a cikin mutane wa ya yi so ya ce yani baban aisha abubakar radiyallahu anhu sannan abubakar radiyallahu anhu shine wanda Allah ya taimaki addini ta hanyar shi ta ɓangaren rihe babar ridda lokacin da maza Allah sami ya rasu wasu suke cewa a to wanda ya zo da addinin musulunci ya rasu ya tai daman kayan shi ne da yake wa suna mun bar musulunci daga cikin larabawan ƙauye wasu kuma suka ce la muna musulunci amma dai zakka shi ne mai yake amsa yanzu ya rasu wa za mu ba ba mu yarda ba da wani to kawai ka ne ɗan jima da ɗan bambanci ko bambanci ne ɗaya ya kafirce juz'iyyar ɗaya ya kafirce kulliyar duka ne zai kafire ne in yarda Abu Bakar radiyallahu anhu ya jahaza jaysh ala ra'si Khalid bin Walid aka je aka yaki murtaddin tun daga nan har yau ba ta samun barida jabariya babu garin da aka taba samu gabaki da yan garin sun yi rida suke sun bar musulunci tun daga wannan lokacin ta wannan yakin da aka yi na murtaddin shi yasa kowa ya shiga tsoro ya shiga daidai ya san da cewa addinin musulunci addini ne in an shiga babu a tarihi dukkan da tarihi bai da wannan lokacin ba aka taba samu ba inda aka samu ridda jama'iyya gari kuda su zo su ce sun yi ridda sun bar musulunci to wannan kaga ya ishi mafkara wanda a lokacin Umar yana ganin cewa bai kamata ba ya ki murtaddin hatta kai Umar ya gane cewa lalle ya kamata a yaki murtaddin Abubakar radiyallahu anhu yana daga cikin asharatul mubashirin bil janna yani na goma guda sahabbai guda goma wanda manzo Allah sai musu bishara da aljanna Abubakar radiyallahu anhu shi sirikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran matsayi kan da ya samu sanan Abubakar radiyallahu anhu yani yana daga yana da yani manaqib da dama wanda kistar da muka ce zamu ishara Abubakar radiyallahu anhu shine yani khalifa na farko bayan rasuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khulafa'ul arba wanda mazala ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ur rashidin al-mahdiyina min ba'di sune abubakar na farko sannan kuma allo na biyu umar na uku usman na hudu ali ibn abi talib wannan sune khulafa'ur rashidin bi ittifaqil ulama idan suka faɗi abu suka yi ittifaqi dole ne ya zamto addini idan ɗaya daga cikin su ya faɗi abu babu wanda ya saba shi daga cikin sahabbai sahabbai ya zama addini ijma'i ne na malamai shi yasa wanda yau zai zo dinga ce maka sallar tarawihi da ake yi jam'i ko kiyamul da ake yi jam'i bid'a ce ka ce mashi abinda Umar bin Khattab ne ya hadi bid'a ce to kai da abinda muke ce maka bid'a ne ga ya mana sahabin da ya Umar ya kai amma zamanin Umar fadla mun yarda cewa eh manzo Allah sama ya fara yi daga baya bari to amma waye yayi umarni da ayi salatu tarawih Umar bin Khattab ya umarni mutane su yi sallah a bayan limami daya a cikin jam'i yani salatu tarawih ba wai mutlaqan da inna ma yin ta a jam'i a masallaci kaga yani sunna ce ta kula fara shi da manzo kuma ya ce ku yi riko da sunna shi da sunna ta khalifofin shi sune wayannan guda hudu da muka bayyana ka gani kenan qat'an ya tabbata yana daga cikin addini wanda ko da ka shiga cikin bangaren usulul fiqh inda ake gane addini wannan yana daga cikin ijma'i mai karfi ijma'i sahaba sahabbai su yi ijma'i Allah ya taimaka Allah sai kuma lokacin da Umar bin Khattab ya faɗa haka babu wani sahabi da ya saba mishi yace ba daidai bane ba dukan su kuma a cikin bata suke kai kai da alikan daidai na'am da kuma sala Allah ya wada to kissa bayan yani Bilal mu'azzin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam me yani ladani ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bila ladanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda asalin yani ɗaya daga cikin sahabbai yayi mahalki lokacin da shari'a da kiran sallah yayi mahalkin kiran sallah sai ya ga manzan Allah manzan ya tabbatar da wannan mahalkin nashi ba wai mahalkin nashi bane ba ya tabbatar da kiran sallah ya shar'anta kiran sallah inna ma ikrarin manzo Allah yana daga cikin sunna sunna takliriya manzo Allah ya tabbatar da wani abu kidan dalilin shi daga sunna ne dan kawai ne wace ai mulki hujja ne yani inna ma anan gurin ba mulkin bane ba ya shar'antar da kiran sallah inna ma ikrarin manzo Allah manzo Allah ya tabbatar he ga ya wannan sahaba yace koyawa bilal bilal yayi domin fa innahu anda minka sautan ne yahi ka sautan to manzalar sama da ya rasu bilal shi yake wa manzalar sama kiran sallah alma manzalar sama ke cewa idan ibn umma maktum yayi kiran sallah to ku ci abincin ku sha abincin ko ku barci domin yana yin kiran sallah ka hanke to alfijir kiran sallah na farko shi kuma bilal yayi kiran sallah lokacin ku da cin abinci bilal radiyallahu anhu wata take rawaitowa yani daga cikin mata na sahabbai suke cewa sun kasance wata daga cikin su al'amarin dai mata ta kasance inda akwai abinci a hannunta tana ce ta ce bilal da Allah ya haƙuri kuka yi kiran sallah kuma ya tsaya ba ya yi ba kiran sallah ya fi gama ci ya yi kiran sallah ba ga ya ce mu kayari da ko wani abin fara'if ma ta halin su halin su ne amma duk da haka kuma halin ya ne wanda yake zuwa samaha ta shari'a jai bilal radiyallahu anhu bayan manzala sai ya rasu kaga duk da abubakar radiyallahu anhu shi ya intar da shi shi ya saye shi ya inta shi lillahi liwajihin da ya inta shi liwajihin da to bilal radiyallahu anhu bayan manzala ya sanar ya rasu ya ce bayyana iya wa wankiransa he kaura ya koma wajen ya sha aka yi aka yi tsaya ce bayyana iya kuma abubakar da yamma wani bai ba amfani da sultan nan tashi na cewa ba ni ba da sai ka da inta ka kuma yanzu na kama mulki ka tashi da tayyaka musuluncin ake yi bai yi mashi guri ba babu rawai babu inda aka rawaito cewa abubakar ya tuna mashi da ni'imar da take akan shi sabiqa amma inda mutanen mu ne yau Allah ke da mutanen mu ne yau Allah ke kuma bai ga kiran sallah ya tafi sai wani lokaci ya jima a can wajen shafi sai mahulki annabi muhammad sassan wace mishi bilal wani irin jifa'i ne ka nesance mu ya zuce shi ta samu rika ya dawo madina ya kawo ziyara madina da ya zawo madina ya kawo ziyara madina a lokacin he aka nemi ya yi kiran sallah bayan ina ji mutu abubakar radiyallahu anhu ne he aka neme shi ya yi kiran sallah da ya yi kiran sallah mai marto ruwa ya ce irtajjatul madina buka'an duka mutanen madina gabaki ɗaya suka ɗauke buka da kiran sallar bilal ta dalilin ya tuna musu shine mai yi wa manzana san kira wannan shine bilal shine kuma abubakar radiyallahu anhu da ɗan kaɗan daga cikin kisosinsu babu inda abubakar ya tirsa shi ya tuna mashi da wani neman don ya haka kama da cewa abubakar radiyallahu anhu ya saye shi ya inta shi ni wajhin la kuma abubakar radiyallahu anhu yana da yani fada'il kasira da manaqib kasira wannan dai shine abubakar radiyallahu anhu wanda sahabban yan shi'a suke zagi suke tsinewa shi yan su yan shi'a a gurin su dukkanin dukkanin sahabbai sun yi ridda mushirkai ne kafirai ne tsinannu ne sai wasu da suke warewa a daga cikin ahalin bai su ma ba dukansu ba inna ma wasu kawa a ali bin abi talib da hasan da husayn da makamantansu wasu daga kaɗan da gaske kaga da akwai matsala da akwai matsala shine a nan gurin malar mai wannan tafsirin aliyu sabo ya ce ajma'al mufassiruna min ahlus sunna dukkanin malaman tafsiri na ahlu sunna aliyu sabon yake cewa dukkanin malaman tafsiri na ahlu sunna sun yi ijma'i sun haɗu ala annal murad bil atqa abinda ake nufi wanda ake nufi da atqa shine abubakar domin ayoyin sun safko akan abubakar duk malaman tafsiri na ahlu sunna sun yi ittifaqi akan cewa ayoyin sun safko ne akan abubakar babu inda aka samu zamani wadah wa shi'a bi asrin su kuma ɗan shi'a gabaki ɗansu ya kulu na inda al'ayat nazar tafi a libya fitar ɗan shi'a gabaki ɗansu na cewa yana ayoyin sun sauka ga libya fitar amma a littafin malaman ahlu suna kan na tafsiri kan na hadisi kan waye babu inda aka kawo ruwaya sun sauka ga libya fitar shi ne ma ya yi bayani mai tsantsawa kan haka ya ce tare da muna san ali bin abdullahi muna girmama shi ɗaya daga cikin khulafa rashidin shine na hukunsu yana da matsayi yana daraja amma ba haka bane ba ayoyin ba sauka ba da ne ali bin abi talib bai tabbata ba a tarihi ali bin abi talib ya sai bawa ya intar musamman bilal wanda akan shi ne ruwa ta sauko ba a rawaito ba sannan kuma a lokacin ahad makka a libya bizai yana karami ma balma yana yani a gidan manzo Allah sai yake zaune yani yana tsaro kaga kenan yani da akwai mujazafat muhimmi ne bayani akan haka yani in mutum ya samu dama yana iya karantawa bayani da ya kawo kina ta kace da yan uwa wannan shine dai ayoyin da suka shahi yani suke bayyana sababin nuzul al-haqiqi na wannan surar shine yani intar da yani bawa da abubakar radiyallahu anhu yayi shine ya sayi bilal ya antar da shi wanda Allah ɗauki sarki sa ko ayoyin da suke magana kan shi insha Allah ina ji nan gurin zamu tsaya abinda muka faɗi dare Allah sai ya cikin mizanin hasanatu umu abinda muka yi na kuskure Allah gafarta mana insha Allah kenan gobe sai mu tashi akan suratul shams insha Allah Allah taimaka Allah sa alkhairi Allah ba mu dama da gamtakatar yadda muka ga har wannan ya rana na tafsiri Allah sa mu ga har zuwa ƙarshen shi kuma Allah mana ba mu damar yin ayyuka na ƙwarai a wannan wata Allah ba mu biya mana dukkanin bukatun na alkhairi abinda muka faɗi daidai Allah sai yana cikin mizan na hasanatu mu Allahumma qdi hawaijana wa hawaij kullu man talaba min ad-du'a ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الجنة وما يقربنا إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما يقربنا إليها من قول أو عمل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار